Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A hudubar mu ta yau an yi ta ne akan sharrin liwali ya fi sharrin zina Allah ka tsare mu da su. Godiya ta tabbata ga Allah muna gode maka muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna nema ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirya da shi shi ne shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai shirya da shi na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya na tabbata shugabanmu annabinmu masoyinmu mai cetonmu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne zababban Allah ne kuma budadayin Allah ne Allah kai dadin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi zuwa ranar tashin alkiyama ba haka ya ku bayan Allah ne muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauƙaƙa masa al'amarin sa nan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah hakika sakamakon rashin tsayawa a yi tarbiyya da musulunci ya ce a yi wannan ya haifar da damuwa masu yawa yaran da suka yi rashin sa'a ba su samu tarbiyya ta musulunci ba wato abin da ya bayyana a cikin rayuwarsu abu ne wanda yake mummuna Allah ka tsare mu abubuwa da yawa sun bayyana ga waɗanda suka wato samu wato rashin samun tarbiyya ta musulunci a cikin rayuwarsu na farko abin da muke iya gani shine shaye-shaye na kayan maye wanda yake birkita hankulan mutane ya nisanta su daga addini ya sanya al'amuransu su taɓarɓare abinda yake ta sanadiyar mutuwar aure kaga ana ta sakin aure cikin rashin hankali abinda yake ta ɗaiɗaita al'umma kaga zuriya gaba ɗaya sun wawwatse saboda shaye-shaye abu ne wanda yake jiya rayuwar mutum daga ɗaukaka ya zamo cikin ƙasƙanci daga mutum mai hankali ya zamo mara hankali daga wadata ya zamo cikin talauci daga lafiya mutum ya koma bai da lafiya Allah ka tsare mu da zuriyar mu gaba gida ya ku bayan Allah yana daga cikin illar rashin tarbiyya da ya bayyana a cikin wannan zamani da muke ciki a tsakanin samari wato aikata aikin liwaɗi Allah ka tsare mu wannan kalma ce tana da nauyin faɗa shi yasa wani daga cikin malumman musulunci ya ce da ba dan Allah ya faɗe ta ba da ba zai ɗauka a duniya akwai ɗan adam da zai yi wannan irin mummunan aiki ba Allah madaukakin sarki shi ya gaya mana an yi wata al'umma wanda ya aiko mata manzo a cikinta don tana irin wannan sabo wannan sabo jama'a yana yaduwa a tsakanin samari musamman a arewacin Najeriya wannan cuta wadda take muguwar cuta wadda take da zunubi mai girma wadda take da hatsari mai girma zunubi ne wanda yake daga cikin manya-manyan zunubai zunubi ne wanda yake hana ruwan sama zunubi ne wanda yake sa Allah ya yi fushi da halittarsa zunubi ne wanda yake sa sama ta nemi faɗowa a kan bayan Allah zunubi ne wanda yake nuna tsiraitan al'umma kafin bala'i ya sauka a kanta saboda me me yin wannan aiki da wanda ake yi da shi duka tsinan nuni a wajen Allah Allah ka tsare mu ya ku bayan Allah wata al'umma wadda ta gabata wanda an bakanta bai gushe ba a cikin alkur'ani wadda ta rayu tsakanin sham da hijaz ita ta soma irin wannan aiki tana aiki na saban Allah na namiji ya zake wa namiji suna rabuwa da mataye ba su damu da zargin masu zargi ba ba sa jin tsoron zargin masu zargi suna cikin wannan yanayi Allah madaukakin sarki ya aiko musu annabinsa Lut dan Haran alaihi salam ya kira su zuwa ga su daina wannan mummunan aiki su kadaita Allah ya tsawatar da su tsawatarwa mai tsanani ya gaya musu irin azabar da Allah madaukakin sarki yayi tanadi da irin girman azabar da Allah madaukakin sarki yayi tanadi amma ba su amsa masa da komai ba sai abinda alqur'ani ya gaya mana suka ce kawai a fitar da lu annabi lu daga cikin wannan gari saboda shi mutum ne wanda yake nuna ya fi kowa tsarkaka shi yasa haka nan wawaye suke yi da masu hankali shi yasa Allah madaukakin sarki ya saukan musu da azaba wadda ta dace da irin mummunan aiki da suke aikatawa Allah madaukakin sarki a cikin suratul ankabut yake cewa yana gayawa mana a cikin alkur'ani cewa ya gaya musu lalle za mu halaka mutanen wannan alkarya ta ludu wanda suke wannan mummunan aiki saboda sun kasance azzalimai ya ku bayan Allah ne muku rantsuwa da Allah halaka su da Allah madaukakin sarki yayi dududu tsakanin fitowar alfijir ne zuwa fitowar rana zuwa hantsi gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya halaka su sai ga gidajen su Allah madaukakin sarki ya sa an tubo su daga ƙasa ta bakwai an ɗaga su sama kai sai da ta kai mala'iku suna jin kukan karnukan su sai da ya kai mala'iku suna jin kukan jakunan su Allah madaukakin sarki ya sa mala'ika ya yi waina da su ya kifa su ya saman su ya dawo ƙasa kamar yadda alkur'ani ya gaya mana Allah maɗaukaki sarki kuma ya musu ruwan duwatsu na wuta kowanne ga wanda aka aiko shi a kansa wannan Allah maɗaukaki sarki ya sanya shi ya zama aya ga masu lura kuma ya zama wa'azi ga masu tsoron Allah don mai zan su kiyaye waɗanda suka yi mu'amala da su a cikin wannan zunubi su ma ba su tsira ba haka Allah maɗaukaki sarki ya kama su ya halaka su suna nan sun zama 'yan wuta har abada Allah ka tsare ne. wannan aiki da suke bai musu amfanin komai ba ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki ya hadawa al'umman annabi lutu wannan nau'o'i na azaba na farko ma sai da yasa aka makantar da su gaba daya Allah madaukakin sarki ya makantar da su ya sanya fuskokin su suka yi bakake sa'annan ya umarci mala'ika jibrilu ya cicciɓi garin su sa'annan ya juya sa'annan aka mutu ruwan duwatsu na wuta Allah madaukakin sarki hada wannan azaba da yi akan dalili ne akan mummuna mugun wato mummuna aiki da suke aikatawa da kuma wato shi'umcin wannan aiki da girman zunubin sa da girman alfashan wannan aiki lalle hakika wanda duk ya duba irin wannan aiki na namiji ya zake wa namiji wato abu ne wanda abu ne na kyama abu ne wanda yake ko dabbobi ma suna kiyamatarsa kai jakuna da alfadarai da kai harkar nika da aladai aladai o aladu ku ya gudu ba sa aladu suna kiyamatar wannan aiki saboda me a ce namiji ya zance wa namiji alhalin ya sani don me ya saba wa hankali kuma ya saba wa addini kuma akwai wani rashin lafiya mai hadari a ciki akwai kuma sharri mai yaduwa Allah madaukakin sarki ka tsare mu da mu da zuriyar mu ya kuban Allah lalle abu ne wanda yake zai damu mutum mai hankali idan ya duba ya ga yadda abin ke karuwa a tsakanin samari yadda kullun labaran a wurare kuma ba haka kawai yake faruwa ba abokan gaban Allah suke yada shi abokan gaban Allah suke fitowa da hanyoyi na ya haɗa shi a cikin al'umma saboda mai sun san abin da al'umma za ta kasance a ciki na fushi da Allah madaukakin sarki zai yi da ita da irin matsayin da za ta shiga Allah ta kare mu idan ka ga masu aikata irin wannan aiki wasu suna da alamomi alamomi waɗanda suke da kagan su ka sani har suna da wata irin tafiya wanda wanda ya sani ya san su suna da wani irin tufafi da suke sawa wanda ya san su ya san su kai wasu za ka ga suna gyara gashin kansu fiye da yadda mata suke gyaran gashin kansu wasu za ka ga suna aiki da su hoda da gazal da wasu abubuwa na adam mata wai dan su ma su zama kaman mata a zama suna tafiya kai wasu ma za ka ga suna tafiya suna rangwada saboda me saboda wannan mummunan aiki da wannan fushi na Allah da suke kokari su jawo al'umma Allah ta tsare mu wannan magana da nake faɗi jama'a babu kare a cikin ta sai ma wasu abubuwa da na rage saboda kunyan faɗan su a cikin mutane abubuwan da ake yi marasa kyau suna da yawa sai dai Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku fara bauta nan duniya da kuma kiyama hakika halin da muke ciki ya kai ana jin tsoron tsoron abin da zai sha shafi samarin mu fiye da abin da ake jin tsoron zai shafi 'yan mata a halin yanzu lalacewa na samari na shiga wannan harkar wato tabu ba da tsoro fiye da lalacewar mata na zinace-zinace da yake faruwa a cikin wannan al'umma yanzu nan mutane sun zama ba su da kunya za ka ga ƙaton mutum da babbar riga ya ɗauki nan saurayi a gaban mota suna ta gantari a cikin gari kuma ƙarshe sai kai ta jin magana abu kaza ke faruwa abu kaza ake yi wasu za ka yi ta ganin su a kulob-kulob suna yanke dare kullum haka suna yawo ko ina da ina har za a ringa gwada ma yanzu a cikin al'ummar mu har za a nuna maka ga mutane namiji kato da kato wai sun yi aure a yanzu haka za ka yi ta ganin wasu a anguwanni ana iya gwada maka cewa ga su nan wannan ba wani abu bane sai kokarin jawo fushin Allah Allah madaukakin sarki ka tsare mu da haka babban kira ga waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ɗora musu amana ta kula da mutane ina malaman makarantu na yara ina waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ɗora musu nauyi ku sani cewa Allah maɗaukacin sarki zai tambaye ku ranar tashin alkiyama da haka ku yi ƙoƙari ku fuskantar da samari hanyar da ya dace da su kafin wannan mummunar ciwo ya kama su kafin fishin Allah ya fada akan wannan al'umma Allah ka tsare mu an samu hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ku taron waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce akwai wasu ɗabi'u guda biyar idan suka faru a cikin ku yace ina roƙon Allah kada ya sa ku samu lokacin da za hakan nan zai faru maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wata al'umma wanda alfasha na wato zina ko alfasha na luwaɗi zai bayyana a cikinta har ya zama ana bayyanawa a fili face annoba da cututtuka ya bayyana a cikin al'ummar na irin cututtukan da iyayensu ba su da labarinsu Allah madaukakin sarki zai ta kawo cuta iri-iri a cikin wannan al'umma wanda iyayensu da kakanninsu ba su san wannan labarin ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu kuma wata al'umma da za ta ringa tauye mudu ko ma'auni face Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da karancin ruwan sama da kuma wahalar rayuwa da zalunci shugabanni kuma babu al'umma da za ta hana zakka na dukiyoyinta face Allah ya hana su ruwa ko albarkarsa daga sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace banda darajar dabbobi da ko dubar ruwa Allah ba zai saukar ba sa'annan babu wata al'umma da za ta ringa warware alƙawarin Allah ta warware alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face Allah madaukakin sarki ya ta abokan gaban su tufu karfin su suna musu kwace ta kowane bangare suna musu kace su suna ayyuka duk na barna a tsakanin sannan babu al'ummar da shugabannin su za su yi hukunci da littafin da ba na Allah ba ya zama shi suke sa a gaban su su bar abin da Allah ya san kofa sai Allah ya sanya rashin zaman lafiya a cikin su su tabbata daga dan yankin nafa sai nan yan fashi da makami sai nan hakan nan rayuwar za ka kasance in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ne na Ibn Majah Allah madaukakin sarki ka dare mu ya ku waɗanda Allah madaukakin sarki ya ɗora musu nauyi ku kiyaye ƴaƴayenku daga faɗawa cikin wannan musiba wanda yake ukubar ta tana da tsanani damuwa ce wanda take mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi wanda duk kuka same shi yana irin aikin da mutanen duku suke yi ku kashe wanda yayi aikin ku kashe wanda aka yi aikin da shi wannan hadisi ne na Abu Dawud mujahid Allah madaukakin sarki ya masa rahama yake cewa wanda duk wanda ya liwadi inda zai yi wanka da ruwan sama gabaki daya da ruwan ƙasa gaba ɗaya ba zai gushe mana da tana tare da shi yace sai dai idan ya duba ga Allah madaukakin sarki sannan an samu cewa duk lokacin da liwa'i yayi yawa a cikin al'umma to Allah madaukakin sarki zai rabu da wannan al'umma zai cire hannunsa akan wannan al'umma Allah bai bai da damuwa da wannan al'umma ko su halak ko su yire ko su mutu Allah madaukakin sarki ka dare mu wanda hadisi ne ne Imam Tabarani ya ku bayan Allah wanda duk yake jin wannan zance da nake faɗi in ya in ya tafi wuraren da ake zama wuraren da ake cikin sharholiya a duk garuruwa zai ji tsoron abubuwan da ake yi na sabon Allah duk wanda ya je ya ga wurare gidaje da ake ta buɗewa mata na rawa kirara ɗan daudu na tsayawa a bakin titi ana taɓarna kuma wai muna son mu zauna lafiya muna son komai yayi teci a wajen mu da lalle muna da bukatar mu gyara saboda Allah madaukaki sarki bai canza wa al'umma halin da take ciki har sai sun canza abin da take ciki Allah ka sa mu canza duk wanda ya ga halin da ake ciki na yanda ake ciki da al'amura da lalle ya san akwai damuwa wanda duk ya fita cikin garin nan da daddare musamman tsakar dare ya je yana tafiya a anguwanni sai ga abubuwan da hankali ba zai kama ba zai ga abubuwa wanda yake mutunci bai yarda da su ba zai ga ana zama ana kiɗa ana rawa mata tsirara tun daga dare har azuba mutane suna nan wani abun mamaki ma musulmai za ka gani a wuraren nan suna zaune suna sauraron wannan barna da ake yi zaka ga ana ta abubuwa wanda ka san karshen abubuwan shine dai a faɗa kan wannan barna wanda take mai mummunan karshe Allah madaukaki sarki ya tsare mu ya ku bayan Allah wannan mummunan aiki na liwadi barna ce mai girma barna ce wanda musulunci yayi tanadin azaba nata nan duniya da kuma lahira daman a nan duniya ya tabbata khalidan wani wani lokaci an samu wani mutum da yake wannan aiki a cikin ɗaya daga cikin garuruwan larabawa lokacin khalifanci sayyidina umar sai ya rubuta wa sayyidina abubakar sai ya rubuta wa sayyidina abubakar wasiƙa yace ga wanda aka kama shi yana liwadi yaya za a yi da shi shine sai sayyidina umar ya tara sahabbai ya nemi shawararsu wanda ya magana mai tsanani a cikin shi ne sayyidina Ali radiyallahu anhu yake ce musu ai wannan mummunan aiki babu wata al'umma da ta taba yin shi sai al'umma guda Allah ya bada labarin ta kuma mun san labarin abinda Allah madaukakin sarki ya yi ta yace ni ina ga abin da ya dace da wannan shine a kona shi da wuta haka nan sayyidina Abubakar ya rubuta wa Khalid bin Walid kuma ya aiwatar Ibn Abbas Allah madaukakin sarki ya kara yadda gare shi yana cewa hukumar da ya kamata a yi masa shine a nemi waje da ya fi tudu a garin da ya yi wannan barna a hau da shi sa'annan a kifo shi daga daga saman dutse ya kifo sa'annan a bi shi da duwatsu kamar yadda ibnu abin shaiba ya ruwaito alayira kuma ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la'ananni ne duk mutumin da ya aikata aiki irin mutanen annabi Nuhu manzo Allah sai da yana ta haka so uku wannan hadisi ne na Imam Ahmad ya ku bayan Allah ku tuna fadin Allah madaukakin sarki da yake magana da iyaye da wadanda Allah ya daura musu nauyi a cikin suratul tahrim Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku wadanda kuka yi imani ku tsara kawunan ku ku tsara iyalanku daga shiga wuta wanda yake mutane da duwatsu sune makamashinta akwai mala'iku masu ƙarfi masu tsanani a kanta wanda aka sa su tsaron wutan ba su saba wa Allah kan abin da ya umarce su sannan suna aikata abin da aka sa ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah a kawunan ku ku ji tsoron Allah akan kiwo akan ƴaƴayen ku ku ji tsoron Allah akan duk waɗanda Allah madaukakin sarki ya sa a ƙarƙashin ku saboda wata rana Allah zai tambaye ku Allah madaukakin sarki ka tsare mu Allah ka dauki musulunci da musulmi Allah ka kankantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزل له يوم القيامة أجرا عباد الله لقد ظهرت واتدهت نتائج سوء التربية وهكذا الذين عملوا في السابق قبل هذا الاهتمام كما نشاهد أثر ذلك على بعض الشباب إن من أبرز الأمور التي نتجت ممن لم يحوزوا بتربية صالحة شعائر المخدرات التي تفسد العقول وتبعد عن الدين وتشتت الأمر وتفرق بين الزوج وزوجته وبين الرجل وعشيرته وتقلب حياة الإنسان من عز إلى ذل ومن رجولة إلى سفاهة ومن غنى إلى فقر ومن صحة إلى سكن وقلاه ذلالنا من سعتها عباد الله إن من الآثار الناتجة عن سوء التربية اللواء الذي انتشر في السنوات الأخيرة بين الشباب في كثير من البلدان وخاصة في شمال نيجيريا ذلك الداء الذي عذب الله عز وجل به قوم لوط أشد العقوبة لقبره وعزيز خطره وذنوب اللوات من أعظم الذنوب تملأ غيث السماء وتقلب الرب على المربوب ويزيد بها الفداء وتؤجل على السماء وتنقلع بها الأرى ويهل بها البلاء ففاعله ملعون ومفعول به مكذوب عباد الله لقد كانت أمة قديمة قديم عصرها باقي ذكرها تسكن بين الشام والحجاز ترتكب هذه الجريمة وتحارب ربها باقترابها فيأتون الرجال شهوة من دون النساء لا يبالون بعتب العاتبين ولا يخافون لومة لائمين فبعث الله فيهم لوط بن حاران عليه السلام فدعاهم إلى التوحيد وحذرهم من اللواط أبلغ التحذير وتوعدهم بعذاب الله تعالى وأغلظ لهم فيه الكلام فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتنهرون وكذلك يفعل السفهاء بأولي الأحلام فأنزل الله تعالى عليهم عقوبة تناسب جريمتهم فقال تعالى إنا مهلكو آل هذه القرية إن آلها كانوا ظالمين عباد الله فوالله ما كان بين إهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر وإذ بديارهم قد ابتلعت من أصولها ورفعت نهوى السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيك الحمير فجعل الله سبحانه عاليها سافلها وأمطر عليهم هجارة من سجيل منضود فجعلهم آية للمؤتبرين وموئذة للمتقين ونكالا وسلفا لمن شاركهم في آمالهم من المجرمين أخذهم الله عز وجل على غرة وهم نائمون وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون عباد الله جمع الله على هذه الأمة أنواع العقوبات فدمس أبصارهم وسود وجوههم وأمر جبريل أن يقلع أن يقلع قراهم من أصلها ثم يقلبها عليهم ثم أمطر الله عليهم جارة من سجين إن جمع هذه العقوبات دليل على شدة مفسدتهم وشدة ذنبهم وعظيم فوشهم نعم إنه والله منظر وفئل تترفع عن إباء الدقال والحميد بل والكلاب والخنازير إذ كيف يقع رجل على رجل وهو يعلم ما في ذلك من مخالفة العقل والدين وما فيه من مرج خطير وشر مستفيد عباد الله إنه لا يحج في النفوس أن نراه باديا وأن نراه بالزياد بين السباد في هذه الأعوام ينشرونه آداء الله وأن نرى لمرتكبيه علامات يختص بها من يريد هذه الجريمة ومشية يتميزون بها وزيا يعرفون به حتى إن بعده لا يهتم بشعر رأسه كما تهتم الفتاة بشعرها بل وأكثر منها وإن بعده لا يستعمل المساهيل الخاصة بالنساء زيادة في التميع وميولا إلى الأنوثة وميلا إلى النعومة وسعي إلى مباشرة هذه الجريمة إن هذا الكلام واقع فعلا وليس فيه أي مبالغة بل وإن فيه حالات أخرى قد شاهدناها أخجل من ذكرها على رؤوس الأشهاد أعاذنا الله وأجارنا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أقر أعيننا بصلاح أبنائنا إنك على الحمد لله الذي على بقدرته فوق البرية ورفع بقدرته السماوات وزينها بالسراج المنيرات له الحمد في الأولى والآخرة وهو الحميد الودود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة عباد الله لقد بلغت بنا الحالة إلى أن أصبحنا نخاف على السبيل والأمر من الجلمان أكثر من خوفنا على البنات الشابات ولقد أصبح المسرف عابسا لمن يلوذ به ولا دين يمنعه ولا واجع يرجعه فيا رجال الإسلام ويا أساتذة المدارس ويا أولياء الأمور ويا حملة الشريعة اعلموا أنكم عن أمتكم مسؤولون فوجهوا الشباب قبل أن يستفيل هذا داء العدال وقبل أن يحل بأمتنا البلاء فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر المهاجرين خمس خسال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها إلا فشى بهم الطاعون والأوجاء التي لم تكن في أسلافهم الذين بدوا ولم يقضوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا الزكاة زكاة أموالهم إلا منعوا الكدرة من السماء ولولا البهائم لم يفطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعد ما في أيديهم ولم يحكموا يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بعثهم بينهم رواه ابن ماجه وأبو داود فيا أيها الأولياء أنقذوا أبناءكم من جحيم هذه الجريمة فإن لها عقوبات متعددة وويلات متنوعة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه أبو داود ويقول مجاهد رحمه الله لو أن لوطي اغتسل بماء السماء وبماء الأرض لم يزل نجسا حتى يتوب إلى الله ورد أيضا إذا كسر اللواط رفع الله يده عن الخلق فلا يبالي في أي واد هلكوا رواه الطبراني عباد الله إن الذي يسمع هذا الحديث ويذهب بعدها إلى الشوارع التي يجتمع فيها الشباب في شتى الولايات وفي أماكن مختلفة ليرتعد خوفا من الجبار جل جلاله أن يرفع عنا يده إذ أنه سيرى الكبير السن بجانب الغلام الصغير في السيارات وفي النوادي قد يمسك كل منه بسجارته وإن الذي يخرج من بيته في ساعة متأخرة من الليل يجول في تجمعاتهم لا يرى في بعض التجمعات ما لا يقره العقل وتأباه المروءة فجلوس على العود والترف إلى أذان الفجر في بعض الليالي واختلاط الكبار مع السجار في نفس الجلسة وكلمات حب وغزل متبادلة تظنون أن هذه السبيعة الذين هاجروا بيوت أهلهم وجلسوا معك من أقل قدرهم عندهم وساءت أهوالهم سامنوا على هذه الجريمة عباد الله إن مفسدة اللواد مفسدة عظيمة وفساد كبير وإن عقوبتها في الإسلام من أعظم العقوبات في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فقد ثبت عن خالد بن وليد أنه وجد في بعض دواهي العرب رجلا ينكه كما تنكه ينكه كما تنكه المرأة فكتب إلى أبي بكر رضي الله عنه فاستشار أبو بكر الصحابة فكان علي رضي الله عنه أشده قولا فيه فقال ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة وقد علمتم ما فعل الله بها أرى أن يهرق بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد فهرقه ويقول ابن عباس رضي الله عنه ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منها منكسا ثم يتبع بالحجارة رواه ابن أبي شيبة وأما بالآخرة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط وكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات ثلاث مرات رواه أحمد عباد الله تذكروا دوما وأبدا قول الله جل وعلا للوالدين وأولياء الأمور حيث قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلا الله في أنفسكم وفي أبنائكم وفي من ولاهم ولاكم الله رعايته فسوف تسألون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعليت واجلب عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك تبارك ربنا وتعالي فلك الحمد ربنا ولك الشكر اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آتها حسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله